السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب زكاة ما يخرس من ثمار النخيل والأعناب باب دكي بيان زكاة ‘ya'yan itatuwa ‘ya'yan amfanin abin nan da ake musu ake musu ake kiyasta su a yi kirdado a gani wannan dabinon da yake ɗanye in ya bushe ya zama dabino yana rutab za a je a duba wanda suka kware suka san kan abin nan ko nonon unabi ko bishiyar dabino duk abin da ake iya cin shi so biyu iri biyu ana cin su ɗanye kafin ya nuna ya zama ya bushe ya zama dabino ana cin shi rutab ya mafi daɗi ya fi an fi sha'awarsa ana kuma cin shi ya bushe ya zama dabino haka unabi shi ma ana iya cin shi yana ɗanye da ruwansa ana kuma shi ya bushe ya zama zabib duk ana amfani da su to sai shari'a ta ce waɗannan da ake iya bukatar su lokacin suna kan bishiya ɗin nan ba za a takura ma masu shi ba za a takura musu ba a ce sai ya zama dabino a yi lissafi a san lissafi a cire zakka ba sai a ce a'a za a cire zakkan dabino din da onabin amma waɗanda suka kware za su je su duba wannan rutab ake ce da shi rutab ya fi daɗi in ya bushe zai dabino zai ba da dabino guda zai ba da dabino kamar nawa sai su kirga su faɗa alkhars kenan kirdado suke yi kiyasi suke kiyastawa suke yi to in aka kiyasta ya ce to kai mai gona an baka dama ka ci abin ka yadda ga dama ba za a takura maka ba a ce ka bar shi sai ya bushe ya zama dabino ka ba da zakka a'a yanzu kai ta cin abinka in lokacin da ya kai ya zama dabino sai a zo a ce ma lokacin da aka yi kirdado din zai ba da kaza zai kai kaza ya zama nisabi kenan akwai kaza a kanka sai cire dabinun ya bayar haka sai cire zabibin ya bayar shine ma nan kirdadon kenan ana yi ne don a sawwaka ma mutane an fahimta ya fito fili قال حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده يتي عن مالك عن الثقة عنده daga wani abincacci daga wajen imamu malik su kuma malamai suna ganin in imamu malik ya rawaito hadisi wajen mutum kasancewa imamu malik ya rawaito hadisi a wajen shi ya wadatar ba sai an bincike wannan mutumin ba don in yana da matsala imamu malik baya wasa yana ba imam malik ba a wasa a wajensu an fahimta isan da yawa muna karantawa muna wucewa ba za mu tsaya mu ce wannan akwai kaza akwai kaza akwai kaza ba zalika annal hadisa yanqasimu ila maqbulin wa ila mardudin wal maqbul la nahtaju al kalam ilayhi al ana wal mardud yanqasimu ila mardudin li saqtin wa ila mardudin li ta'anin wal mardud li saqtin khamsatu anwa'in الإرسال أو المرسل الانقطاع أو المنقطع الإعضال أو الموضل التدليس أو المدلس التعليق أو المعلق هذه هي أنواع المردود بسقط أمرهم سهل ليس بالصعب مثل المردود آه لطعن والمردود لطعن عشرة أقسام خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط المردود لطعن ينقسم إلى عشرة أقسام مردود لسقط مردود لطعن وأنواع الطعن عشرة خمسة تتعلق بالضبط وخمسة تتعلق بالعدالة أما الخمسة المتعلقة بالعدالة وهي كذب الراوي تهمته بالكذب فسقه بدعته جهالته مفهوم هذه هي الأمور الصعبة بحيث لو حصل في السند راو كذاب لو اجتمعت ما في الأرض مثل هذا لا يمكن أن نصلح هذا السند أما المردود ل- لسقط إذا جاء لذلك قالوا الاعتبارات الاعتبارات ما معنى الاعتبار تتبع طرق الحديث لنعلم هل هناك متابعة أو الشاهد هذا معنى الاعتبار متى نحتاج إلى الاعتبار للمشاهد للمشاهد إذا كان سبب رد الحديث سقط ويكون في هذا السند سقط فنتتبع هذا الحديث هل هناك أحد غير هذا رواه هل هناك شاهد هل هناك متابع س- فنستطيع أن نصحح الحديث ب- بهذا المعنى أما الحديث الذي- الذي يكون مردود لطعن وسبب الطعن يكون كذب أو تهمته بالكذب فسق البدعة الجهالة لا يمكن أن نصلح ما يم مستحيل أن هذا السند يصح مفهوم لذلك هذه بعض الروايات يكون فيه انقطاع بين مالك وفلان يكون هذه الأسباب سهلة لا تحتاج إلى تضييع الوقت كثيرا إن شاء الله قال عن ثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بشر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضه نصف العشر adala kenan islamiyya wai zakkan amfanin gonanka da zaka bayar in noman damana aka yi ruwan sama ya bayar ko korama ce ko ko alba almasu as-sama'u kowa ya san masu kacin sama'u ruwan sama wal uyun wal uyun koramu ruwa idon ruwa da yake fitar yake bulbulo da ruwa za a iya shayar da gonar ba tare da an yi wahala ko an kashe kuɗi ba amma wal ba'al shine al ba'al bishiyar da take da jijiyar da yayi karfi zai je can ya zuƙo ruwa da kansa ba tare da mai gonan ya wahala ya ɗauki wani nauyi ko ya kashe kuɗi ba to waɗannan in za a fitar da zakarsu ɗaya bisa goma na amfanin gonan ake cirewa saboda ruwa ne ya sauko daga sama ko korama ko ko a'a bishiyar kanta ta je jijiyar ta je je can ta zuƙo ruwa ta sha ba tare da an bukaci a wa- a kashe kuɗi akan wannan ba to sai ka ba da ɗaya bisa goma to amma in noman rani kai fa ta an gashe kuɗi an wahala wajen shayarwa ɗaya ushuru ɗin nan sai ka raba shi biyu nisful ushuru an fahimta saboda ka yi wahala a ciki ka kashe kuɗi an yi mene da menene adala kenan ta shar- ta shari'ar musulunci zakka za ka bayar sai da aka yi maka adalci in ruwan sama ne za ka ba da ɗaya bisa goma mana abin da ka samu sai ka sa shi gida goma ka cire guda ɗaya ka bayar in ka sha wahala wajen shayar da gonan noman rani kenan ko a s- a biya kuɗi a yi kaza a nemi mai aiki ko a jawo ruwan da kuɗi to sai ɗaya da ka cire cikin bisa goma ɗin nan sai ka raba shi biyu rabi za ka bayar rabi ka koma ka ka tsira da tara da rabi ke an fahimta قال وحدثني يحيى عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال yace la yuqadu fi sadakati an-nakhli al-ju'rur wala musranu al-ghafara wala az wala azqub azqubni kubayk yace in aka je karban zakka ba za a karbi al-ju'rur dabinun da ya lalace ya rube ya yi tsutsa wala musran al-fara shi ma nau'i ne na dabino mara kyau wala azqubna hubaikin haka kuma azqubn hubaikin din nau'o'i ne na curutan da ke lalata dabino mana ba su da kyau ba masu kyau bane ba ba za a cire a ciki ba qala wa huwa yu'ad- yu'addu ala sahibil mal wa la yu'khadhu minhu fi sadaka yace kaga in an zo za a karbi sadaka kar ka dauko wayannan ka bayar kamar yadda ba za a yadda ka ɗauko dabbobinka ko amfaninka wanda suka fi ya fi kyau ba haka kuma za a karbi wanda ya fi lalaci ba sai a karbi tsaka-tsaki kenan an fahimta qala malikun wa inna ma mislu zalika imamu malik abinda suke tambaya shine al-jurur wal musarran wa azquhu bai da aka ce kar a karba din to an za a yi lissafin nisabi da su za a yi lissafi ba haka bane ba to dan me ba za a karba ba a ciki ya ce ai dan ba su da kyau sun lalace to shine imam malik ya kawo maka qiyas yace wa inna ma mislu zalika al ghanam yace tumakai da awakai tu'addu ala sahibiha bi sikhaliha in za a lissafa dabbobi sai a lissafa har da ƙananan raguna ko yau jiya aka haifi ragon za a yi lissafin shi a cika lissafi da shi wasakhlu la yu'khadhu minhu fi sadaqati amma in an zo za a karbi zakka din ba za a karbi wannan sakhal din kankan dabban da aka haife ta jiya ba wa kad yakunu fil amwali simarun la tu'khadhu sadaqatu minha min zalika al-burdi yace a cikin dabbobi haka a cikin amfanin gona akwai abin da shi ma ba za a karbi zakkanka a ciki ba kamar yadda ba za a karbi lalatattu ba haka ba za a karbi mana dukiyarka wacce ta fi kyau ba shine alburdi min ajwadin nahal dabino ne wanda yake ya fi duka kyau tun an zo ba shi za a karba ba wa ma ashbahahu da abin da ya kama da wannan ba za a karbi waɗannan da suka fi duk kyau ba saboda ka shiga gonanka kaga wannan in sayarwa za ka yi shi zai fi kama kuɗi in ci za ka yi ya fi shiga rai to ba za a karbi wannan ba kamar yadda ba za a karbi rubabu ba haka ba za a karbi wannan ba sai a karbi wanda ke tsaka shi ba lalatacce ba shi kuma ba wanda ya fi duka kyau ba la yu'khadhu min ajnahu kama la yu'khadhu min khiyarihi an an ji adalci ko la yu'khadhu min ajnahu ba za a karba a cikin wanda ya mara kyau ba kama la yu'khadhu min khiyarihi kaman yadda ba za a karbi zababbun dukiyar ba amfanin gona ko dabbobi qala wa inna ma tu'khadhu sadaqatu min awsatil mal ai zakka in za a karba dabbobin za a kasa su gida uku ko amfanin gonan ga wanda rai ke bi ba a sun a taba an taba shi kamar an taba rai ga kuma wanda shi ma ba shi da kyau ya fi komai arha in an ɗauke shi an cutar da talaka da miskinai kenan to sai a yi adalci a bar manya-manyan a bar rubabbun sai a ɗauki na tsaka da wa'in قال مالك إمام مالك يتي الأمر المجتمع عليه عندنا أي أهل المدينة abinda aka yi ijma'i a wajen mu mutanen Madina annahu la yukhrasu min as-samari illa an-nakhil wal a'nab yace duk amfanin gona da amfanin itace da menene da menene ba a yin ba a yin kirdado sai da bino kadai da unabi su kadai aka ba da izini a yi kirdado imamu abu hanifa wajen shi ma kirdado alharsu din wai bid'a ne ba za a yi ba sai aka ce a su biyu kadai aka ce za a yi kirdado a cikin su me yasa saboda ana bukatar su suna sababbi ana bukatar su in sun suka suka bushe suka zama dabino ko zama zabi to in suka fito kan bishiya din mutanen da mai gidan da makotan kowa yana gani yana ran shi yana ba za a ce su ban shi dole sai ya zama dabino su fitar da zakatu ko su ci ba ya ce to za a ba ku dama ku ci abin ku yadda kuka ga dama amma sai an zo an kirga an kirdado waɗanda suka kware da sun ga dabino sun bincika sun ce waɗannan a rutab ɗin in ya bushe zai ba da dabino kaza an ɗauki lissafi an gama lissafi an rubuta an ajiye to ku masu gona ku ci abin ku yadda kuke so ku ci abin ku yadda kuke so ba takurawa lokacin da ya bushe aka zo za a karbi dabino sai a ce lokacin da aka yi kirdado din ya kama dabino kaza to sai ku bayar da dabino busasshen dabino din yadda aka ce ku yadda daidai da yadda aka yi kirdado saboda an ba a takura muku ba an ba ku dama ku ci abin ku yana rutab ku kuma sai ku ba da zakka yana dabino fa inna zalika yukhrasu hina yabdu salahu yaushe ake zuwa a yi kirdado a kiyasta a yi lissafi a yi kiyasi ɗin su lokacin da ya nuna za a iya sayarwa za a iya amfani da shi to shi ne za a je a yi kirdado ɗin wa ya hillu bai uhu wa zalika an na samaran na khili wal anabi yi ukalu rutaban wa inaban an fahimta za a ci shi yana rutab in ka ji a ce rutab sabon dabino kenan gashi nan ko yayi ko yayi ja ko kuwa ya asfar da shi ana cin shi da ruwa jikin shi ya fi daɗi ana sha'awarsa busasshen dabino ajewa ake ana cin shi kama abinci wannan kuma ana cin shi ne don marmari mai daɗi ana cin shi yana ɗanye ana cin shi yana busasshe to sai aka ba su dama su ci abin su ɗanye in ya zo busasshe su biya to su ba da zakka ɗin to ya za a yi a gane haka to shine sai an je an yi alhars ɗin ke fa yukhrasu ala ahlihi litawsi'ati ala nas saboda a yalwata musu ولئلا يكون ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق ضيق wai saboda kar a takura ma masu gona suna bukatar abu su ci a ce a'a ba za ku ci ba sai kun bar ya bushe an yi lissafi an cire zakka a'a ku ci abin ku bayan an yi kirdado din dama aka kira kun san abin da za ku bayar bayan ya bushe din fa yakhrasu zalika alaihim ثم يخلى بينكم وبينه ياكلونه كيف شاءوا sai a kyale su a ce tun da ayin lissafi an gama ku je ku ci abinku lokacin da ya bushe ku a ba da zakkanku sun mayu aduna minhu zakata ala ma khurisa alaihi qala malikun fa amma ma la yukalu rutaban wa inna ma yukalu ba'da hasadihi min alhububi kulliha fa innahu la yukhrasu wanda ba a cin shi danye rutab sai in ya bushe a je a girbe a yi menene da menene aka ci shi ba za a yi kirdado ba wa inna ma ala aliha fiha idza hasaduha wa daquha wa tayyabuha to sauran amfanin gonan ya za a yi aka ce abin da yake wajibi akan mai gona manoma in suka yi girba sai su yi me hasaduha wai mai kenan wa daquha wa tayyabuha sai an gyara shi an ciccire duk ya zama yadda za a ci za a yi amfani da shi sannan za a fitar da zakka an fahimta in aka noma shinkafa yaushe za a fitar da zakkan shinkafar in ai me sai an cashi an gyara eh gashi nan wadda kuha wa tayyabuha ma mana wa tayyabuha suka gyara ta lokacin da za a iya ci za a yi ajiyewa an fahimta wa khalusat habban ta'kidi kenan ko daquha tayyabuha wa khalusat habban ta fito tsaba ba komai tare da ita an gyara tsabga ta nan fara fesco jazir fa inna ma ala ahliha fiya al amana sai aka ce manoman sai su zama suna da amana in suka zo ba da zakka ɗin yu adduna zakataha idza balaga zalika ma tajibu fihi zaka in ya kai nisabi qala malikun wa hadha al-amru alladhi la ikhtilafa fihi indana yace wannan maganar da aka faɗa hadha al-amru al-kinaya tarji'u ila madha ha harfu tanbih za ismu al-ishara mabniyun ala as-sukun fi mahall raf'in mubtada الكناية ترجع إلى ماذا هذا الأمر أي الأمر إيه؟ إلى هذا اسم الإشارة الإشارة ترجع إلى ماذا إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا ba haka bane ba da kuma ayyu addu'a bi amana yace wannan al'amari shine ba ba la la ikhtilafa fihi indana ay ahl al madina zai me to wai za a iya kiyasta masara da dabino da unabi manomi masara ta abin nan sai cire yana gasawa yana dafawa yana ci kafin masara ita ma tana da tana da lokaci biyu ne tana danya za a iya yin mai amfanuwa da ita a dafa a gasa ko sa'an nan kuma ta bushe a tuka tuwo a ciko to shi ma za a iya yi sai aka ce ma wa'annan suna fili ne za a gansu za a yi kirdado masara kuma yana cikin menene ya za a yi a san me ake lissafi sai in an cire komai sai in an cire bawon in ba haka ba yana rufe da bawonsa wani wani ma ba ba komai a ciki tsabar babu kankana da ne ko ba su an fahimta a ba wanda ya hana shi ya karya ya ci amma sai mai lokacin da yake gasa masara yana ci din ai ba abinci bane ba marmari ne ko abinci ne ko marmari ne قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخيل يخرس على أهلها شكنا وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيئه يجي أي دبينو ko unabi din suna kan bishiya suna kan inda suke ake lissafi bayan sun kosa sun rika za a iya sayarwa za a iya ci wa yu'khadhu minhu sadaqatahu tamran inda aljidadi yana danye aka yi kirdado din aka yi lissafi amma ai ba danyen za a bada zakkan ba ai da ina me kawo kuma kirdado to amma lokacin da dabino yazo ya bushe lokacin ne za a za a fitar da zakka fa in asabati thamarata ja'ihatun ba'da an tukhrasa ala ahliha bayan an zo wajen masu dabino din ko unabin aka yi masara yadda kace aka yi lissafi aka yi kirdado aka gama an yi kirdadon dabinonka ko unabinka ko masaranka in suka bushe ga abin da zaka cire a ciki kafin lokacin da za su bushe a cire zakkan sai masifa ta samu amfanin gonan aka rasa su baki daya wa qabla an tujazza fa ahatatil ja'ihatu bi samari kulli sai masifa ta zo ta kona ko farin dango ko menene ko wuta ko wani abu amfanin gonan aka zo aka rasa aka yi hasara falaisa alaihim sadaka ba zakka a kansu zakkar duta ta sun ba da zakkar sun rasa zakka su kan kana da shi ne aka ce ka bayar in baka da shi fa kai ma sai a baka kenan ko fa in baqiya min ath-thamari shay'un yablu khamsata awsuqin fasa'idan bi sa'in nabiy sallallahu alaihi wasallama ukhidha minhum zakatu da masifa ta zo ta kona ta ci gonan babu komai ba a samu komai ba ba zakka a kansu amma abin da ya ragu ya kai nisabi aka ce eh to za su bada zakkan nisabi din وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة abinda da masifan ta canye ba sai ba za su ba da zakat su ci ba qala malikun wa kadhalika al-amalu fil karmi wa kadhalika al-amalu fil karmi yadda aka yi magana akan dabino haka yake akan unabi aidan qala malik wa idza kana li rajulin qita'u amwalin mutafarriqa to imam malik ya dawo kuma akan zakkan kuɗi mutum yana da kuɗi wannan kuɗi ne aka rarraba su ba duk ba duk ke hannun shi ba kasuwar kaza yana da jari a wajen amma jarin bai kai zakka ba kasuwar kaza yana da jari a wajen amma bai kai zakka ba wancan ma wani wurin yana da jari amma bai kai zakka ba duk inda yake da kuɗaɗen ba inda ya kai zakka amma in an hada su duka za su kai zakka aka ce tun da mallakan mutum ɗaya ne mallaki ne na mutum ɗaya in shekara ta kawo ta kai shi a hada duk su kai nisabi sai a cire zakka a ciki an fahimta sawa'an dukiyarsa ce ya bayar wannan kantin kwari wannan kwanan singa wannan abokan rimi wannan dawanau wannan yan kaba wannan duk ba kudin shi bane ba amma kowane ɗaya an aka kawo shi ba zai kai nisabi ba da shi kadai ne babu zakka a kai amma in aka hada duka fa akwai zakka a kai haka kuma in sha aka yi kamfani aka yi kamfani aka yi nasibin kowa a cikin kamfanin bai kai zakka ba in shekara ta kawo ba za a fitar da zakka ba amma in aka hada nasibinka kai nasibinka ya kai zakka nasibin wani ya kai zakka to duk za a cire zakka ko ku cire ko kamfani a cire in wane shi shan da yake da shi a cikin kamfanin ya kai zakka wane shansa bai kai zakka ba wanda shansa ya kai zakka shi zai fitar da zakka wanda bai kai ba zai fitar da zakka ba an fahimta wa idza kana lirajulin qita'u amwalin mutafarriqa أو اشتراك في أموال متفرقة ko shaye ne da shi kudi ne ya baya ko kamfani ne aka yi yana da shi sokoto yana da shan kano yana da shan gombe yana da sha ko ina yana da sha in shekara ta kewayo duk inda yake da sha din ba wanda ya kai zakka amma in an hada su duk za su kai zakka wajibi ne akan shi fitar da zakka la yablughu malu kulli sharikin minhum aw qita'uhu ma tajibu fihi zakatu wa kanat idza jumi'a ba'du zalika ila ba'din yablughu ma tajibu fihi zakatu fa innahu yajma'uha wa yu'addi zakataha kullaha saboda mallakin mutum ɗaya ne nisabi za a yi lissafi abinda ya saura ɗin ya kai nisabi sai a fitar da zakka bai kai nisabi ba babu zakka imamu malik da'iman duk inda ya je dawo sai ya kawo kan nisabi duk inda ya je dawo sai ya rike nisabi abinda ake nema shine in ya kai nisabi kuɗi ne dabbobi ne amfanin gona ne in bai kai nisabi ba babu zakka a kai an fahimta nisabi kuma na amfanin gona ai an sani ko babu zakatil hububi wa zaitun babin da ya zo na bayanin zakka na tsaba hatsi sa'an nan kuma da zaitun ai an san a zaitun ko to zaitun shi man a cikin man zaitun ake cire zakka a ciki amma in man bai kai ba nisabi ba za a yi lissafin zaitunin ya kai nisabi a cire a cikin man ai an san zaitun ko قال حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن سأل ابن شهاب عن الزيتون أن تنبي محمد ابن شهاب الزهري شيخ مالك بمدى زيتون فقال فيه العشر يتي أي ذاك بعد أي بس قوما إنه من ذا مناني إنه من رانيني ذاك بعد نصف العشر قال مالك وإنما يؤخذ من الزيتون العشر مدا بعد أن يؤسر wa yablugu zaitunu khamsata awsuq yace ai zaitun din sai an matsi man an tatsi man man ya kai nisabi usuki biyar to shine sai a fitar da zakkar da ke ciki fama lam yablug zaitunu khamsata awsuq wanda man bai kai usuki biyar ba fala zakata fihi babu zakka a ciki qala malikun wa zaitun bi manzilati ma kana minhu sakatu sama'u wal uyun yace zaitun yadda aka yi magana cewa ruwan sama ne ya shayar ko ko ma'ana abin ne da kanshi jijiyar sai je zuko ruwa ko ko a'a ruwan korama ce za a bada ɗaya bisa goma a'a sha ban ruwa aka yi aka sha wahala aka kashe kuɗi ɗaya bisa goma ɗin sai a raba shi biyu rabi kenan ka ka tsira da tara da rabi ka baiwa ka baiwa Allah rabi kenan aw kana ba'alan alba'al shine ya zamana jijiyar bishiyar tana da karfin da za ta je nesa ta zuƙo ruwa shine alba'al fa fihi al'ushur wa ma kana yusqa bin nadhi shayarwa ban ruwa fa fihi nisfu al'ushri wa la yughrasu shay'un min az-zaytuni fi shajarihi zaituni shi ba za a yi mishi irin na dabino da unabi ba a yi mishi kirrado ba qala malikun imam malik ya ce wasunnatu indana fil hububi allati yaddakhiruha an-nasu wa ya'kulunahu yace sunna yadda sunna take a wajen mu mutanen Madina a cikin amfanin gona da mutane ke ajiyewa suna ci annahu yu'khadhu mimma sakatu sama'u min zalika wa ma sakatu al-uyun wa ma kana ba'lan al-ushru wa ma sukha bin nadhi nisfu al-ushri haka dai imam malik yana maimaita isabi da kuma abin da za a cire ciki ɗin in an shayar da ban ruwa ne da wahala za a rage in ruwan sama ne noman damana kenan ruwan sama ne ko korama ce ko kuwa abin nan da kanshi abin da kanshi ya je ya zuko ruwa da kanshi to wannan duk ba wahala ba wahala aka sha ba ba kashe kuɗi ba za ka ba da ɗaya bisa goma Iz- eh?
shi magana kusa Mm.
akwai ya kasance mai yawa ne wanda ya kai wani adadi ko ko a'a ko mai kankanta sabbin da juna da masu
ya take wannan tambaya kana zaune ana karatu yana da kuma akwai ina fahimtar wani abu me kake faɗi
ainihin wai noman da za a yi koman kankantin amfanin za a fitar da zakka ko shi ya kai nisabi ba tambayar kenan ba wai sai ya ya kai nisabi za a fitar da zakka ko ko komin kankanta abin da kai sai ka fitar da zakka a ciki menene eh idza balaga zalika khamsata awsuqin bis-sa'il awwal gashi idza balaga zalika khamsata awsuqin bis-sa'il awwal sa'in nabiyyi wai khamsatu awsuqin ma sai in ya zama sa'in manzon sa'in mujannabi annabi kenan wa ma zada ala zalika wa ma zada ala khamsati awsuqin fa fihi zakatu bi hisabi zalika khamsatu awsuq shine mai nisabi abin da sama da haka sai ai lissafi a cire qala malikun imam malik yace wal hububu allati fiha az-zakatu yace tsaba amfanin gona da za a fitar da zakka a ciki sune kal hintati والشعير والسلة wannan duk nau'o'i ne na alkama wa zura mecece zura masara wa duhun mene duhun gero dawa maiwa wal arus mecece arus eh shinkafa wal adas adas ba ba ba ba, ba mu da shi anan za a gan shi ne kamar dawa ja ne kamar rabi in ka je in ka je kasuwan yan kaba suna sayarwa ana samun shi waɗanda suke har wurin kwara waɗanda suke kawo supermarket aka kawo adas wal julban wal lubiya wal juljan wa ma ashba zalika min al hubi allati tasiru ta'aman duk waɗannan tsabar da za su zamo in sun bushe za su zamo abinci a dafa a ci فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن توصد وتسير حبا وأن duk bayan an girbe su suka zama tsaba ma'ana hatsi kenan suka zama tsaba an gyara su shi a fitar da zakka qala maliku wan nasu musaddaquna fi zalika wa yuqbalu minhum fi zalika ma dafa'u wai mutane za a gaskata su abinda suka faɗa in suka ce ai abinda muke da shi shine kaza shine kaza shine kaza ba za a takura musu ba sai a karba haka to in ana tuhuman su da rashin gaskiya fa sai imamu musulmina ya cire mutum wanda zai je ya duba adili ya je ya duba ya bayani ya yi musu adalci hala wasu ila malikun aka tambayi imamu malik mata yukhraju min az-zaytuni al-ushur aw nisfuhu a qabla an-nafaqati an badaha wai abinda za a fitar da zakadin ushuri din kafin a kashe kuɗi za a fitar ko ko sai bayan sai bayan an ce kashe kuɗi aka ce a'a ba za a yi lissafi da nafaka abinda ka kashe na aka casa shinkafa ko abinda ka kashe aka matsa man duk babu lissafi abinda ake so ka kawo shi lafiyayye ba haka bane ba ka kawo shi tsabtatacce lafiyayye yadda za a yi amfani da shi duk yadda za ka yi kai kasa yadda za ka yi za ka je a cashe ne za a je a matsa man ne yadda za ka yi duk kai za ka ɗauki wannan nauyin ba shi cikin zakka sai ya zamo ya zamo mai tsaf sai ka zo ka fitar da zakka ka bayar an fahimta qala la yunzaru ila an-nafaqati yace ba a la'akari da mai nawa ka kashe har aka cashe man shinkafa nawa ka kashe aka matsa zaitunin aka matsa man shi aka tara maka wannan ba shi da la alakata lahu bi zakati abinda ake so ka kawo zakkan wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhdhihi illa an tukmidu fihi ka kawo abu mai kyau an fahimta walakin yusalu anu ahluhu kama yusalu ahlut ta'ami sai a tambayi waɗanda ke yin kamar yadda za a tambayi waɗanda ke da tsaba kal- kamar alkama kamar mai ya aka yi kuka kawo naku lafiyayi yadda suka yi suka- haka kai ma za ka yi kawo an ta'ami wa yusaddaqu da bima qalu sai a gaskata su akan abin da suka faɗa faman rufi'a min zaituni khamsatu awsuqin fasa'idan wanda aka samu wusuki biyar a cikin man zaitun ɗinsa ko sama da haka ukhidha min zaitihi al-ushur ba'da an yu'sar za a cire ushuri bayan an yi me an yi me a'a zaitun mai za a cire sai an matsa zan an cire mai wa man lam yurfa min zaituni khamsatu awsiqin lam tajib alaihi fi zaitihi zakat wanda aka matse man aka cire bai kai usuki biyar ba za a fitar da zakka ba kana ji aiko imam malik yana kan mm, mana komai sai ya kai da sabi Mhm. idan imam malik gashi abin da muka karanta yanzu ba da an yi dakka wa me bayan an gyara an tsabtace shi ya fito tsaba gashi nan yanzu zaka dora kan dukun ya kace wa atu haqqahu eh eh to a gyara yau hasadi ai ba yanzu yanzu kana noma a gonan sai ka bayar yau imama na yau hasadi yau da ka girbe kana girba yau sai ka cire a'a in abin da zaka girma yau yau ne ka cire sai ka girma ka cire in abin da sai ya dauki kwana nawa ne a gyara ya- lokacin da ake gyara din yawma hasadihi ne yana cikin yawma hasadi don an dora ma nauyi bayan ka ɗebo daga gona ka gyaɓa to in zaka ci da ka dauko da da buntun da komai kake sa kan tukunya ka ci ba sai an gyara ba sai a- haka ake so zaka ba Allah ka gyara ka ba Allah mai kyau saboda eh دقيق قال مالك إمام مالك كما يكا ونحكم يتي ومن باع زرعه وقد صلها ويبس من- في أكمامه duk wanda ya- bayan amfanin gonanka ya yi ya bushe komai ya yi daidai sai ka sayar fa'alaihi zakatu sai ka fitar da zakatu ko ka sayar zakan ta waje ba akan wane ne kansa a ta waje ba akan sa ne kafin ya sayar shi ka fitar da zakka din wa laysa alal ladhi ishtarahu zakka wanda ya saya ai babu zakka akan shi zakka ta waje ba akan wane ne mai manomin shi zai fitar da zakka qala malikun wa la yasluhu bai'u zar'i hatta yaybasa fi akmamihi ba za a sayar da amfanin gona ba sai in ya bushe a cikin me a cikin kwansansa ya bushe ya yi daidai ya samu lafiya wa yastagniya anil ma'i ya zamana ya bushe a cikin kwansan ba lallai sai ya samu ruwa ba ko ba yi ban ruwa ba zai samu lafiya ko ba ko ba yi ban ruwa ba yana nan da kyau in ai ruwan sama ko ai ba ko ba ai bai samu ruwa ba ya riga ya yi rika ya yi karfi ya ya kosa ya ya nuna to daga nan shine za a je a yi قال مالك في قوله تعالى في قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده أن ذلك الزكاة والله أعلم يجي أي زكاة كينا وقد سمعت من يقول ذلك قال مالك يجي ناجوا دي فدهك إمام مالك يجي ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه فز- فزكاة ذلك على المبتاع ya ce wanda ya musayar da gonansa tun farko-farko kafin amfanin gonan ya nuna sai ka sayar da gonan to in amfanin gonan ya zo ya nuna waye zai ba da zakka wanda ya saya wanda ya saya wa in kana qattaba wa halla bai'uhu fa zakatu zalika samari aw zar'i ala al-ba'i amma lokacin da za a sayar komai ya nuna a ciki to wanda zai sayar shine zai fitar da zakka shine zakka ta wajaba akan shi ba wanda ya saya ba an fahimta illa an yashtaritaha al-ba'i'u ala al-mubta sai dai wanda zai sayar din in yayi sharadi wannan gonar gashi nan amfanin ya nuna ya kai a fitar da zakka zan sayar maka amma da sharadi ba zan sayar maka ba sai ka yi alkawari in ka saya kai za ka fitar da zakka in ya ce ya yarda shi kenan ha eh a sai ta da halinta zai ba da zakka eh eh eh gashi imamu malik ya ce sai an gyara ya wacce fatawa yanzu malikiya ake yi ba malikiya ake yi ba eh ba malikiya ake yi ba eh babu ma la zakata fihi min al-thimar zakka kenan zaka cire Allah ya baka dukiya kana son yadda zaka cire kai ka kwari masu karban zakkan abinda ranka ke so kenan kai baka son ka dabga aka ce fa ɗaya bisa goma fa ɗaya bisa goma in baka yi wahala ba in ka yi wahala ɗayan ma sai ka raba ka ba to ya kake jin zafin ka cire ka bayar to tun da ba a fahimce ka ba za a fahimce ka ba ke alaisa da zalik babu ma la zakata fihi min zimari wannan imamu malik yana tafiya ne filla filla yana bayyana yadda abubuwa suke tafiya wancan da aka ce kowane buhu goma lokacin manoma aka tambaya suka ce zamanin shehu in ayi kaza sai a cire kaza zamanin shehu in ayi kaza sai a cire kaza ba haka bane ba to ga shehun shehun nai kuma ga abin da ya faɗa imamu malik shi ba shehu bane eh ya ce yadda za ka je gida ka ajiye in ka tashi ka ɗeba ka za a tukunya haka za ka yi ka ba da zakka ma'ana in ka cire to yanzu ku kuna abinda kuke gani shine in aka ce za a gyara zai yi kaza zai yi kaza to sai ka cire da mai da mai din shi duk baki daya in aka je aka ajiye ran da za a cire a ci in aka cire tsaban zai kai zakka eh ba zai to kai ma kai kwara kenan ko ai ba wai wanda za a baiwa ba ba wanda za aka ce ka ba da ushur ushurin sai ka cire da me da me da me komansa a ciki a lokacin da aka yi gidan marayu gidan talakawa gidan gidan zakka za a yi amfani da shi ka ka dora musu nauyin sai sun kashe kudi an cashe sai sun kashe kudi amma an tatsa man an matsa man ba haka bane ba to lokacin da aka je aka cashe kuma aka je aka auna lokacin kai kayi lissafi ne da bawon da komai da komai ka cire zakka din in ya zama tsaba zai kai ushirin zai kai ba zai kai ba kaga zakka ba ta yi ba kenan an fahimta zakka ta yi zakka ta yi ba ta yi ba imam malik ya sauke maka al'amari ne baya son ka cuci shari'a baya son ka zalunci shari'a ne wannan imam malik yana magana ne fa yadda ake yi madina kenan yadda ake yi kaza kaza kenan yadda ake filla filla ya yi maka an fahimta abin da yake damun shi shekara goma ko ashirin in zai fitar da zakka abin da yake fitarwa baya kai zakka din shi ne ke damun shi yanzu sai ke cewa akan fatawan farko to in kayi aiki ne akan fatawa to sai ka gyara yanzu wanda ya wuce ya wuce afallahu amma salafa abin da aka faɗa shi ne fas'alu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamuna sai ka je ka tambayi malami sai baka fata abin da aka ce ka tambayi malami ko da yake wa yas'al wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhina yadulluna ala ta'ati llahi an fahimta to yanzu sai fatawa ta yawa kowa na fatawa kuma abin da ke wajibi akan sarki ko gwamna ko manyan gari a samu mufti duk kasashen duk musulmai da kasani akwai mufti wanda shi ne zai zo ya fatawa ya haddace mazhabin malikiya da duk abin da ya danganci abubuwan da ake bukata da'iman binciken da yake yi kenan to in an tambaye shi sai zo to sai zama da babu mufti babu aminci kowa bai amince da kowa ba sai zama suka zama alfatawa alal hawa alfatawa alal hawa ma ma'ana alfatawa alal hawa kana a alal hawa ba son zuciya ba kana zaune mutum zai bugu waya kan iska cikin iska eh maimakon ya taso ya zo sai ya bugu waya imana ina hukuncin kaza kaza kaza da ya faru an fahimta kowane malami shi ma yana so ya samu jama'a zai ba da fatawa ko da bai sani ba abin da ya rikita ya rikita lissafi kenan da a ce kamar kasar kano babban kasa ce a cikin musulunci akwai mufti wanda aka nada shi yana da ofis yana da albashi yana da sakatarori yana da malamai da suke karkashin shi suna bincike kullum aiki su kenan kuma ana biyan su albashi haka haka ake yanda ake zaune barraka da ana ta wahala din sai Allah ya tambayi kowa fa sai Allah ya tsayar da kowa ya tambaye shi duk abin da ya danganci mulkinsu wa yake sakaci a ciki abin da ya danganci addini kuma fa shi ne ake sakaci ya kamata akwai mufti da ofishinsa da albashi da sakatarori kuma yana da sakatarori yana da kuma malamai ko biyu ko uku ko nawa ne aikinsu bincike mas'ala mai wahala ta zo sai a aika wajen mufti mufti sai tara su malaman su me sai a zauna sai an tantance komai a ciki sa'annan a zo a bada fatawa a cikin talabijin kowa na kallo allajnatu da'ima kaga kuma kun yi allajnatu da'ima kenan a Kano a Katsina a Maiduguri haka baki daya sa'annan kuma ba akwai wakilin gabas wakilin yamma wakilin meye meye da menene ba akwai mutane waɗanda suka kware a cikin rayuwa su ma an ajiye su ana biyan su albashi bincike suke game da me zai je dawo a rayuwar mutane zamantakewa mutane duk wacce ta shiga matsala ko ya shiga matsala zai je kai kuka ga abin da ga halin da nake ciki a bada shawara a zauna a kalli abin da take ciki ko abin da ke ce a bashi shawara ya je ya tafiyar da rayuwarsa ana da shi a kasashen laraba a kasashen laraba ko menene da menene to sai nan aka bar kowa ya bada fatawa kowa ka tambayi wanda ka ga dama shi yasa mas'ala ɗaya sai a tambayi malamai goma ya tambaya nan an ba shi fatawa bata dace da yadda yake so ba bari ya tambayi wani malami an ba shi sai ya samu malamin da ya dace mishi abin da yake so to sai ya ɗauka ya aiki kai ma ka sa akwai son zuciya ke ba son zuciya bane ba son zuciya ne saboda me saboda akan waya yake tambaya din kan waya malami na da muke karatu shi Ahmad al-Asari Allah ya gafarta masa babban malami ne a cikin hadisi don ina karantarwa masallaci ko university ko secondary ko primary lalle ne in zama mufti ba kowa ke fitawa ba waya aka buga mishi aka tambaye shi yace man akhbaraka annani anni mufti wa ya fada ma ne mufti mufti ne don na masallaci ina karantarwa ko ina malamin jami'a ko secondary ko malamin soro shikenan na zama mufti kenan kowa ya ɗauko matsalarsa ba za a tambaya waje kaza to ai matsalar ka ta an ce kai ne muke so mu ji jawabinka an ce daga jawabinka zai- kuma ƙarya yake maka ba kafin ya tambaye ka ya tambaye mutum goma bayan ka kuma zai tambaye mutum goma to duk ya rikita ma kansa lissafi ya rikita ma mutane lissafi to shi yasa al'amari ya zamo yadda ya zamo ba wanda ya san abin da yake ciki abin da yake wajibi akan sarki da gwamna da masu kula da kasa kasar Kano kasa ce ta musulunci musulmai ne baki daya sai a samu mufti a samu waɗanda mufti din mas'ala in ta zo ta rikici ba lalle ne sai fatawa da mazhabi ɗaya ba fa a'a wannan mas'alar ta rikici kai binciko mana me malaman shafi'iyya suka faɗa game da wannan me malaman ahnaf suka faɗa game da wannan me malaman saboda mas'alar ta fi karfin a bada fatawa da mazhabi ɗaya ana neman maslaha ce abu ya rikici fatawar da ake yi daɗin nan in an yi ta yanzu ba za a samu zaman lafiya ba an fahimta to sai a zo a tattauna wannan matsalar za a duba ne mecece maslaha abin da ya fi maslaha shi za a yi aiki da shi misali mace ta je ita da mijinta aka je wajen alkali ta ce saki uku ya yi mata shi kuma ya ce a'a saki ɗaya ne ko biyu saki bai kai uku ba me iya alkali zai yi sai a ce ya yi rantsuwa a kan ba saki uku ya yi ba sai ya rantsuwa ko da gangan ko a karya ko a mantuwa ko ko haka shi yake yake ganin abin da ya faru ke mai alkali zai yi sai ba shi matarsa kotu ta ce to ke dole ki bi shi ku tafi ya ce saki biyu ne ko da ke kuma ki uku ne shi kuma ya yi rantsuwa biyu ne ita hagga Allah daga zuciyarta hagga Allah ta san saki uku ne shi kuma ya ce saki ɗaya ne ko biyu alkali ya bashi matarsa dole ta tafi tana tare da shi ya tafi da ita gida in zai sadu da ita ya za yi shi yana ganin matarsa ce ta halatta ita tana ganin saki uku ne bai halatta ba ya za ta yi eh to shi ne manyan malamai shi bumba suka ba to tun da ke a cikin zuciyar kin kuma uku ne alkali kotu kuma ta ce ta yi aiki da rantsuwar da ya yi ta ba shi matarsa in ya zo zai sadu da ke iya kokarin kikiya in ya fi karfin ki ba ki da laifi akwai sama da haka iya yadda za ki kikiya in ya fi karfin ki ke ba ki da laifi da gangan ta yi ba ta yi iya kokarinta ba abu ya fi karfin ka ya za ka yi ba ka da yadda za ka yi waɗannan matsaloli kenan ana neman malamai ne wata tana nan da mijinta sun haihu ko shida ko biyar ko menene da menene kafirai ne su duka karna ne sai ta zo ta musulunta sai ya ce shi ba zai musulunta ba sai aka ce to shi kenan tun da ke kin musulunta shi bai musulunta ba shari'a ta raba ku ta ce ta tana son mijinta aka ce a tun da ke musulunta ba ki ba shi ta ce a inda haka ne za ta koma kafirci tunda tana son mijinta ‘yan haka tukatihi ‘yan zafi suka ce sai dai araba sai dai ta koma a shari'a ba shi lahun na yi lahun ba aka shari'a ta faɗa ba ai ba ba aure ma tsakaninsu tun da yake karba auren ya mutu ba haka bane ba ta ce in dai addinin musulunci zai raba ni da mijina za ta koma kafirci bayan suka ce sai dai ta koma kafirci mai kuka gani sai dai ta koma kafirci ba aure ba aure ba aure ba za su ce sai da ko sai a ce ai ba aure sai wasu malamai suka yi azanci suka ce a'a kar a bar ta koma kafirci me take so ba ta zauna tare da shi ba a bar shi tare- a bar ta tare da shi tana musulma tana zina a ba shi kenan ba ba musulma bace ba duk saduwar da za su yi yaya za ta yi me yasa suka ce irtikabu a haffu darrai da ja'iz wannan in ta yi ridda ta koma kafirci in ta je lahira kai tsaye in tana tare da shi yana saduwa da ita laifin menene zina to sai a auna musuluncinta da laifin da ta yi wanda ya rinjaya sai ta tafi wanne ne fi Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayt wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم